وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المؤلف رحمه الله وكفى الطبيعة للشريعة ضدها ولقل ما يتجمع الضدان mana ya ce wakazar ɗabi'at nan rabi ne zuwa ga ɗaba'iyyin da falasifa wanda su suna ganin kowane al'amari ɗabi'a ce take yin shi kawai ba wani abu ba ɗabi'a ce take yin shi ba wani abu ba shi ne malam ya ce wakazar ɗabi'atu hakan nan ɗabi'a lishari'ati bidduha kishiyar shari'a ce walaƙalla ma kaɗan ne ƙwarai ma ya ta jama'u biddani a ce kishiya biyu sun haɗu kishiya guda biyu ba su haɗuwa kishiya guda biyu ba su haɗuwa shi ne samana ya ce maka wai za talabta tsaba'i an mustasliman fatsalub shawazan nari tulgudurani wai za talabta tsaba'i an mana ya ce in ka nemi a kashe wancan wancan a kashe shi وإذا طلبت طبائعا مستسلما idan ka nemi ɗabi'a kana mai miƙa wuya in ka ce ɗabi'a ce ga komai kamar duhuriya waɗanda za su ce wato zamani shine gayi kaga wannan shirka ne fatalum shawazan nari ka nemi tarzatsin wuta filhudurani a cikin rafi yana yiwa bayan da za a yi a ce tarzatsin wuta cikin rafi tarzatsin wuta cikin rafi ilmul falasifatil ghawati tabi'atu wa ma'adu arwahin bila abdani ilmul falasifatil ghawati ilimin falsafa na hallakakku tabi'atu wanda yake sun ka tafiyar da ɗabi'a wa ma'adu arwahin kuma da dawowa da rayuka bila abdani ba cikin jikuna ba kazun sun ce in an mutu an mutu ne jahuriya ma yi hulikuna illa dahab kuma arwa wanga ya mutu wanga ya taso wanga ya mutu wanga ya taso ba wani abu bane illa dai ƙasa ce mai haɗewa da an mutu an duna لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمشي فوق الأرض من حيوان كاغو غما غنا كافر تيتي لولا الطبيعة عندهم بعد الطبيعة بأورنسو وفعالها بعد أيكن طبيعة با لم يمشي فوق الأرض من حيوان da bayan ƙasa babu dabba mai tafiya kaga wannan ai kafirci ne kenan ɗabi'a ba Allah ba kaga kamar wanda zai ce Allah ya halicci duniya da lahira da annabi kaga wannan shirka ne shirka ne domin Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kenan duniya da lahira ba ba a halice su da annabi bane eh wa inna lana lal akhirati wal ula ji Allah tabaraka wa ta'ala to hakan nan dabi'a in kace dabi'a ba dan dabi'a da aikin dabi'a ba lam yamshi fawqa al-ard min hayawanin ba a samun wata dabba ta yi tafiya da duki a doron ƙasa wal bahru unsur kullu ma'in indahum wa shamsu awwal unsur nirani a wurin masu ɗabi'a wal bahru unsur wato teku wani unsuri ne wani asali ne kulli ma'in indahum dukkan ruwa a wurin su washamsu kaga an mika ruwa zuwa ga bahar washamsu awwalu unsurin nirani yarhamukallah ita kuma rana ita ce farkon yau mun shiga tabi'a da falsafa ita kuma rana ita ce unsuri asali wanda yake a nasirin na dukkan wata wuta والغيث أبخرة تصاعد كلما دامت بهطل بهطل وابل هتان والغيث شيكم روان سما أبخرة تصاعد وتوني هياكيني ما هوا هوا كلما دامت بهطل الوابل duk da yaushe ta dawwama bi hatsalin wabilin da mamakon ruwa hatta ni sai ya kasance yana wato yawan zubowa wanga ce ai ruwa ba wani abu bane wanga yaƙi ne da yake tattaruwa yake koma sama yake zubo ruwa tabi falsafa kenan ma falsafa kenan jama'a war ra'adu inda al failasufi bi za'mihi sautu istikaki suhubi fil a'nani war ra'adu sai kuma aradu abin ga kenan ko a inda alfailasufi a wurin failasafa malaman falsafa bi za'amihi da rayawarsa sautu stikakis sahib ai girgizai guda biyu ne za su goge juna bil a'anani a sama sai in girgije ya goge wani shikenan sai a zubo ruwa falsafa kenan fa kaga su ba su Allah ba fa da haka ilimin falsafa ilimin banza ne jama'a ilimin da duk za a nuna wani Allah ba Allah ba ya zai ilimin banza duka waɗannan falsafa ce ka za ka arɗa lisuhun fi ƙaulihi walbarku inda humu shawadun kharijun baina sahabi yudhi'u fil ahyani walbarku sai walƙiya inda humu a wurinsu shawadun tartsatsin wuta ne kharijun wanda yake fitowa baina sahabi tsakanin giragijai yudhi'u fil ahyani yana haskakawa a cikin wani lokuta كذب أرسطاليسهم في قوله هذا وأسرف أيما هذا يعني ما ليش كذب أر أرسطاليسهم أرسطو يا إكريا أرسطو ما لمن يعني أنت تيمك سو أرسطو سو وانغاشي ها أفلاطون سو أفلاطون سو سقراط سو دوكا ودنا ما لمن فلسفة كينا ودنا دوكا سو a ƙarshe sai da sun kace walam na stafir min ba na tula umri na suwa an jama'a na fiye kila wa ƙalu duk a ƙarshen rayuwar sai da sun kai na dama laye mun yi hasara kamar kai ne ka bi wani ilimin da bai da amfani ka kashe lokacinka a kai ilimin falsafa ka zo kuma ko alwala baka iya ba a gane ko shi malam ya ce ka raba aristali suhum ni ƙauli arasko ya yi ƙarya a cikin faɗarsa haza wannan wa asarafa ayyama haziyani wa asarafa yayi banna ayyama haziyani matukar surutu matukar surutu alghaythu yafrighu fi sahabi min as-sama wa yakiluhu mikalu bil mizani alghaythu shi ruwa yafraghu fi sahabi ana gama su a can sama min as-sama wato fi sama cikin girgi fi sahabi cikin girgije min as-sama daga sama wa yakiluhu mikalu al-malakul muwakkalu al-mikailu ba shine muwakkal bil qatar ba yana auna shi bil mizani da ma'auni la qataratun illa wa yanzilu nahwaha malakun ila al-akami wal faydani la qataratun ba wani dugon ruwa yanzil illa wa yanzilu nahwaha malakun face sai mala'ika ya sauka ɓangarensa digon ruwa akwai mala'ika ilal akami zuwa tudunni wal fayadani da kuma kwazazzafin ne rafin ne kenan fayadan والرعد سيحة مالك واسمه يزجي السحاب كسائق الأضحى أضعان والرعد سي واتو رعد ساوى صيحة مالك إيه نين ملائكة وهو اسمه وهو اسمه شيني سنن wannan al-malak malik yujzi sahaba yana korowar girgije kasa'iqil az'ani kaman mai koro dabbobin da ake tafiya da su azan shine dabbar da ake hawa a tafi gari zuwa gari shine ta mai risala yake cewa hatta ya za'ana min mawdi'i zalika adhanu shine dabbar daga tafiya daga wani gari zuwa da ake dora ma kaya a hau wal barqu shawdun nari yazjuru hadhihi zajra al hudati al isa bil qudban wal barqu wal qiya shawdun nari wato wani tartsatsi ne na wuta yazjuru habihi wanda yake korota zajara al-hudati irin koro wannan na hankaku al-hudatu jam'u hadin eh zajara al-hudati irin koro wannan na mai korar dabba hudatul isa mai koro raƙummai bil qudbani wato asasani wato hadiyan no in ka ji an ce alhadi shine wanda yake korowar dabba wanda yake yana korowa yana waka shi yake ce ma a ya hadiyar can da yake magana ahadi shi ne wanda yake koro dabba domin so da yawa waɗanda suke korowar dabbobin nan sun iya waka mutane ne waɗanda suke waka shi yasa ya ce walbar shaudun nari ya zuru habihi zajarar hudati irin wato tsawon nan ta mai korowa al'isa raƙummai bil ƙudubani a sasanni hadil arwaha ila biladil afrah kaga korowa ke asalin kalimatul had mutumin da ake bashi raƙumai san raƙumai suna son waka to shi ya kware yana yi musu waka shi ake ce ma hadi hadi أفكان يعلم ذا أرساليسهم تدبير من فردت به الجهتان أفكان يعلم ذا أرساليسهم شين أرسطو ما لم ينسوا فلسفة يا سمونا تدبير من فردت به الجهتان wato tsari wanda jihohi guda biyu sun ka kadaitu da shi am ghaba tahta al-ardi am sa'ida fara'a bihal malakuta ra'ayi iyani am gaba ta hatal ardi ko ya faku ne ƙasan ƙasa am sa'ida ko ya hau fara'a bihal malakuta yagga mala'ika wanda za ta bashi labarin ra'ayi iyani labari na ainihi am kana am gaba تحت الأرض أم صعدا فرأى بها الملكوت رأي عيان نعم صعد السماء أم صعدا ناكو يا سما سيسا كما فرأى أم غاب تحت الأرض أم صعد السماء ko ya fa kunne karkashin kasa ko kuma ya hau sama fara'a bi hal malakuta no bai da sama yaga mallakar Allah tabaraka wa ta'ala ra'ayi iyali ya ganin su irin gani na idanu am kana dabbara lailaha wa naharaha am kana ya'lamu kayfa yakhtalifani am koko kana ya zamo dabbara lailaha shi ya tsara daranta wa naharaha da yininta am hatta am kana ko ya kasance ya alamu ya san kaifa yakhtalifani ya dare da rana suke saba ma juna duk wannan ana bashi abin gashi ne ana cata su da suke wannan ra'ayoyi suke sun san waɗannan abubuwan ba su san wannan ba amsara ya batsale musu baina nujumuha hatta ra'as sayyara wal mutawani am koku sara batsale musu shi ma wani malamin su ne na falsafa ya zamo baina nujumiha tsakanin taurarunta hatta ra'as sayyarata sayyara har sai da ya ga waɗannan tauraru matafiya wal mutawani da kuma wato tauraro da ake ce ma mutawani am kana afla a shamsaha wa hilalaha am hal tabassara kaifa ya'taqibani am koko kana afla a shamsaha shin ya leko rana yanda take wa hilalaha ya leko yanda wata yake am hal tabassara koko ya yi basira ya gani kaifa ya ataƙibani ya da rana da wata suke wato ta'aƙubin juna wannan ya tafi wanga ya dawo ya ta'aƙabu da kenan am kana arsala rihaha wa sahabaha bil ghaythi yahmilu ayyama hamalani am kana arsala riha ko ko ya aiko iska wa sahabaha da kuma giragizai bil gaifi da ruwa ya hamilu wanda yake zukwaranyowa ayyama hamala da matukar zubowa hamala shine zubowa بل كان ذلك حكمة الله الذي بقضائه متصرف الأزمان بل بل وإنما كان كان ذلك حكمة الله وأن عندك حكمة الله تي الذي بقضائه متصرف الأزمان وأن ده حكم تنسني يكي جدو يزامني kenan babu maganar ɗabi'a jama'a duk wanda ya juya ya juya al'amarin Allah ya ce ɗabi'a ce kamar wanda zai zo ya ya miƙa ruwa fara'aitum ma الذي ترون أنتم أنزلتموها من المزن أم نحن منين yake cewa can inda yake magana cewa tukazibun a tukazibun can inda yake magana cewa waɗanda suke yi suna jingina shayar da Allah da yi musu zuwa ga tauraro ko zuwa ga wani abu farko ayar yake yake ci magana bal tukazibun na farkon أفرأيتم الماء الذي تشربون أم نحن المنزلون آه غشي بني فرقون فرقون آية نمكي نما عند الله يكي تيوا بل تكذبون كنا جنجنا ruwan da Allah yake muku zuwa ga tauraru Muhammad bin Abdul Wahab farkon kitabu tauhid nan wajen magana akan istisga bil anwa kace tauraro kaza ya shayar da mu tauraro kaza ya muna ruwa sai yake magana cewa bal tu wa taj'aluna rizqakum madalla wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun kuna sanya arzikin ku zuwa ga zuwa ga abu a ba haka bane ni ne ayar inda na kamo ayar na ba haka bane a a sun yi kokari gane ku sun yi kokari kaga sanya arziki wannan shirka ne jama'a mutum ya ɗauko wani al'amari ya jingina zuwa ga wani Allah tabaraka wa ta'ala وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون كاغني كن الهالي كنا قرية واتو كنا قرية وا ومنكم قرية أبين الله تبارك وتعالى da hakan nan wannan ɗabi'a falsafa ba ilimin ƙwarai ba ne wanda filosofi ba ilimin ƙwarai ba ne duk ilimin da zai koma ya jingina wani abu zuwa ga wani Allah wallahi ba ilimin ƙwarai ba ne barin shi ya bi shi domin ba biya ba a ranar kiyama sai an yi nadama